الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu albarkamu da yammaci mai albarka 20 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda ya zo daidai da biyu ga watan biyar 2021 gregorian calendar a za mu tashi aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal wadda aka sauka da ita a madina kamar yadda jiya maka kwana aya ta farko inda allah madaukakin sarki ya fara mana bayani akan abin da shafi wato kenan al'amfal shine ganimar yaki da yadda allah madaukakin sarki ya zartar da hukunci akan ta cewa ganima dai hukuncinta yana hannun Allah da manzonsa da aka su ji tsoron Allah su daidaita tsakaninsu sannan sai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan to Allah wa rabbi sarki ce bismillahir rahmanir rahim innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Ali bin Abi Talha daga Abdullahi bin Abbas yake cewa fadin Allah da yace innamal mu'minuna alladhina idza zikrallahu wajalat qulubuhum lalle abin sani mu'minai kade sune wanda in an ambaci Allah madaukakin sarki zukatansu sukan ji tsoro ai wajila suna jin tsoro qala sai yace al munafiquna la yadkhulu qulubuhum shay'un min dhikrillahi inda ada'i fara'idihi su munafikai wani abu na ambaton Allah madaukaki sarki baya shiga cikin zuciyarsu lokacin da suke bada farali da munafiki zai zo ya tsaya yana sallah har ya gama sallar babu wani abu da zai shiga cikin zuciyarsa na imani ko ya ce zai yi azumi har azumin ya ya kare babu abin da zai kare da shi na karuwar imani lokacin da suke bada farillansu imani ba shiga cikin zuciyarsu wala yu'minuna bi shay'in min ayati llahi don wasu imani da komai na ayoyin Allah madaukakin sarki ba wala yatawakkaluna ba sa dogaro ga Allah madaukakin sarki wala yusalluna ba sa yin sallah idza gabu in sun in sun faku in kaga suna fafutuka sallah a cikin mutane suke tunda ana yin sallah gaba ɗaya su ma sai su yi amma su su kadai ne ba su da wani lokacin wala yi aduna zakata amwalihim ba su ba da zakan dukiyoyinsu wanda shi ne ɗabi'arsu don haka fa akbar Allah ta'ala annahum laysu bi mu'minina sai Allah madaukakin sake ba da labarin cewa to su din tabbas ba mu'minai bane sun wasafa Allah al-mu'minina sannan sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya sai sifata mu'minai inda yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zikra Allahu wajalat qulubuhum abun sani mu'mine kadai suna wa'anda duk lokacin da aka ambaci Allah madaukakin sarki za ka ga zuciyarsu ta jijjiga ta tsorita fa'adu fara'idahu da haka za su tsaya su yi aikin da Allah ya farlanta musu a kansu ba tare da ha'inci ba wai za tuliyat alaihim ayatu in an karanta wai za tuliyat alaihim ayatu hugo to nan na ga ayatihim ne ai a ganin da yau wa za tular alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatu imanin sai ta kara musu wato kenan imani ai abin da ake nufi zadatum tasdiqan sai su samu karin gaskatawa da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko a kansa za su kara gaskata qur'ani ana karanta qur'ani suna kara gaskata alqur'ani din sannan wa ya tawakkaluna suna dogaro kuma a larabi akan ubangijinsu ai ma'anansa shine la yarjuna gairahu ba sa neman kaunar dogaro ga wani Allah madaukakin sarki to haka wannan shine tonin aifalin sifan su mujahid ya ce wajalar qulubuhum dinna ana nufin wato farraqat zuci fazi'at wa khafat zuciyarsu ta kan firgita ta kirkice ta jo tsoro wannan shine sifofinsu da Allah madaukakin sarki ya sifata su a cikin wannan aya din kenan a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ba mu sifofin mu'minai wajen guda biyar daga ciki yace allazina idza allazina yuqimuna salata wa bima razaqnahum yunfiqun su ne wanda suke tsaye da sallah sannan kuma cikin abin da wato kenan muka ba su muka arzuta su da shi suna yin infaki a kansa sifofi guda biyar wannan ayar ta zo da shi na mummine na farko ta ce idza zukira Allah go wajilar qulubuhum in an ambaci Allah madaukakin sarki zukatansu suka tsorita suka tsoro suka ji tsoron Allah madaukakin sarki duk lokacin da aka ce Allah madaukakin sarki ya ce kaza suka razana in an karanta ayoyin alkur'ani sukan tsorita sukan firgita hankalinsu yakan tashi saboda tsoron menene zai sa su su shiga tarkon Allah madaukakin sarki ko kuma menene zai ja musu fushin Allah madaukakin sarki ko kuma menene zai zama wato sun gajiya a cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki wannan yakan sa wato yakin zuciyarsu ta zama ta tsorata saboda haka kai kaga sifa na farko ga mu'mini shine kullum a cikin tsoron Allah maɗaukakin sarki ke kullum a cikin tsoron Allah maɗaukakin sarki ke haka zukatan su take kuma wannan baya korewa faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa dangane da sifar mu'minai yake cewa allazina amanu ko وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah ya sifata mu'mini a cikin wancan aya cewa su mu'mini su ne zuciyarsu tana samun natsuwa da zikirin Allah in ka natsu ka ai hankalinka a kwance ke nan kuma tace wajilar qulubuhum idza zukira Allahu wajilar qulubuhum in an ambaci Allah madaukakin sarki zuciyarsu wato kenan takan tsorita can kuma ayar qur'ani ta ce menene eh alladhina amanu wa tazima inda qulubuhum bi zikrillah suna wanda suka imani kuma zuciyarsu ta zama ta nutsu hankalinsu ya kwanta can kuma an ce sun firgita kaga masu neman kuskuren qur'ani da zarurur za su faɗa tanaqudu malana illa sukutu laha wa anna udhabi maulana minan nari to yadda malamai suka bayanin wannan shine babu tanakudi tsakanin wannan ayan da wannan aya ɗin domin wajilat tsoro ne na me za ka samu a gaba mun gane me makomar mutum wata matsala zai fuskanta tun daga cikin kabari ko kuma a ƙarshen rayuwarsa ma zai cika da imani ko ba zai cika da imani ba me zai fuskanta a cikin kabari me zai fuskanta ranar tashin alkiyama me zai fuskanta ranar lahira saboda wannan duk lokacin da aka yi magana wani abu na Allah suka ga suna da kusuri a kansa zuciyarsu za su tsorata akan wannan can kuma allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah natsuwan da suke samu shine cewa duk abin da Allah ya faɗa suna ƙara gaskata shi suna ƙara yaƙini haka ne in an yi maganan aljanna suna yaƙini haka ne in an yi maganan lahira zukatansu takan yadda ta nutsu cewa eh haka ne mun gane wannan Allah yana taimako zuciyarsu ta nutsu cewa eh haka ne tabbas Allah madaukakin sarki yana yin wannan abu to kaga anan babu ta nakudi gwargwadon yadda suke daɗa imani da Allah madaukakin sarki gwargwadon kuma yadda za su ji tsoron haɗuwa da shi saboda yaƙinin su da lahira yana ƙaruwa sun nutsu cewa za a yi sun yadda cewa za a yi da haka kuma mummunan makoma dole za ta daga musu wato kenan hankali a cikin wannan da haka Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya da waccan aya maganganun duk sun tafi babu maganar ta na kudi a ciki a cikin wata aya ma Allah ya tare wa'annan abubuwan guda biyu a guri daya Allah nazala ahsan alhadis kitaban ko mutashabiha masaniya takasha irra minhu julul ladina yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah kaga ya hada guda biyu ma cikin aya daya taqisha irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum masu tsoron Allah fatar jikin su tana rawa hantar cikin su tana kadawa idan an karanta ayoyin Allah madaukaki saboda tsoron me zai faru amma kuma daga baya talinu juluduhum wa qulubuhum zuciyarsu da sai kuma ta natsu saboda sun yadda hakan din Allah madaukakin sarki yayi da ya tabbatar hakan din ne kuma zai tabbata kaga kenan babu wato kinan tawaqudi wannan shine sifa na farko da Allah madaukakin sarki sifata mu'mini a cikin wannan sannan nabi ya ce idza tuliyat alaihim ayatun zadatu imanan duk lokacin da aka karanta musu ayoyin alqur'ani tana ƙara musu imani suna jin daɗi suna ƙara yaƙini suna ƙara sakankan cewa don haka kullum suna karkata zuwa ga alqur'ani kullum suna sha'awar su saurari karatun alkur'ani kullum suna sha'awar su fahimci menene ayoyin alkur'ani suka zo da shi don su imani da shi sauraka wannan ma yana daga cikin zibobinsu sannan sifa na uku shida suna dogaro ga Allah suna da tawakkali tawakkali shine dogaro ga Allah ko ya zama kana tsawa zuciyarka cewa Allah maɗaukakin sarki komai yana hannunsa kuma Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya ce zai maka zai faru da kai kuma ka yadda cewa ka nutsu ka su kankance cewa Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai zai iya taimaka maka a cikin kowane hali hadisai da yawa sun tabbatar mana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi daga takobi a cewa manyan na'uka minni ya ce Allahu daga takobi gashi za a sare shi daga shi sai arnan babu kowa ba sahabi babu duk wani asbab ba sabai suke tare shi ba to ba sa nan dan uwansa ne suke tare shi to ba sa nan babu kowa shi shi dai a gindin bishiya rana a tsaka mushriki zai zo dauki takobi ya ce daga ce manyan na uku minni yau kan aina kama ka wai zai hana sare ka cikin sa Allah kuma Allah sai ya kare shi saboda yakinin sa da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan wato kenan tawakkalin to ana son mutum kullun ya zama ya dogara ga Allah duk da haka malamai suka ce at-tawakkulu la yanafi al-akhdh bil asbabi tawakkali dogaro ga Allah madaukakin sarki baya korewa mutum ya riko da sababi yawa ba za ka ce na dogara ga Allah madaukakin sarki ba wannan yunwa da take ciki nan Allah ya gana maza ta fice a'a ka dogara ga Allah madaukakin sarki amma za ka dauki abinci ka ci ba za ka ce in Allah ya arzuta na kaza ba ka san sama bata ruwan sama bata ruwan kudi saboda haka za ka tashi ka je ka nema wannan neman da kai bai kore tawakkali ba amma a daidai lokacin da kake nema ka dogara ga Allah cewa duk abin da Allah ya hudu tashi zai faru ta yi ka samu ta yi ka rasa arzubil asbabi kenan wannan shi yasa sayyidina Umar wanda suke zama a masallaci suna tawakali in yazo zai fantsa masu ko fita ku tafi nema eh daga baya ma kafa doka yace la yaqudanna ahadukum fil masjid wa huwa yaqulu allahumma rzuqni kan sake ganin wanda wani mutum ya zo ya zanna a masallaci na ta addu'a Allahumma arzuqni kama arzaka wani Allahumma arzuqni bai je baka je ka nema ba kana ce Allahumma arzuqni eh wa qad alimta anna samaa la tudiru zahaban wala fidda ai kun san sama ba ta ruwan azurfa ko zinari dan haka ku fita ku je ku nema shine tawakkali idan kun samu ku dogara ga Allah in kun rasa ku je zaka bi sababi sannan sai ka bar sauran al'amari a hannun mai sabab mai almusabbab mai zartar da sababin shine Allah barakakin sarki in ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa Allah annakum tatawakkaluna ala Allah haka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu dayr wallahi inda za ku iya tawakkali irin tawakkalin da ya cancanta ayi wa Allah madaukakin sarki Allah zai dauki daunin arzikin ku da rayuwar ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu kaga tsuntsu ba za ka taba ganin tsuntsu yana da rumbu ba ba ya da account a cikin banki ba shi da menene amma kullum yana cin abinci kullum yana cin abinci ta gudu ki ma san wata ruwa bitana tsuntsu zai waye gari da dambararren ciki zai dawo da kumbararren ciki mana ya ci ya cika cikinsa amma duk da haka malamai sai suka ce amma tsuntsu duk da tawakkalinsa kullum sai ya fita nema ko ba zai zauna a cikin abin din sai ce Allah marzuquni ba a tsuntsu kullun da zai samu za ga shi ya fita ya nema da dare ya dawo ya cika cikin sa ya dogara ga Allah madaukakin sarki to wannan shine sifan su wato kenan na biyu wa ala rabbihim yatawakkalun sanan alladhina yuqimuna salata masu sai da sallah sai da sallah kullun ana mana bayani akan sai da sallah shine yin ta akan lokacin ta yin ta da sanin hukunce hukuncenta yin ta da nutsuwar da ya cancanta wato kinan ya zama an samu a cikin yin sallah da duk abubuwan da ya damfari da wato kinan hukunce-hukuncen sallah wai mara daga na min fiko sannan suna cikin faki cikin abin da muka arzuta su mana suna sadaka suna taimako suna agaji suna abubuwan da duk ya kamata ma al'umma abin da suka samu ba sa daukan sa shi nasu ne shi shi kare a'a suna infaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana babu ranar da za ta fadi in ta fito kafin ta faɗi face sai mala'iku biyu sun sako daga sama ɗaya yana cewa wanda yake taimakon mutane Allah ka taimaka masa ɗaya yana cewa wannan da yake rike wannan Allah wa ɗaga zai sa masa asara saboda haka kaga kenan daga cikin sifan mumini shine wata kenan yana yin infaki malamai suka ce a nan sifofi uku na farko Allah maɗaukakin sarki ya kawo su ayyuka ne wanda suke sun shafi zuciya sun shafi zuciya ayyuka ne wanda suka sun shafi zuciya ina mamin alladhi la zikra Allah wajilat qulubuhum kaga tsoron Allah a cikin zuciya yake wa za atilat alaihim ayatu zadatu imanan kaga imani shi ma a cikin zuciya yake ko sannan sai me wa ala rabbihim yatawakkalun tawakkali shi ma a cikin zuciya ne sifofi guda hudu a cikin sifa biyar da wannan ayoyi suka karantar duk a cikin zuciya ne aiki ne na bautar Allah maɗaukakin sarki amma ana kiranta al'ibada alkalbiya ibada ta zuci zuciyar kowane musulmi ya kamata ta samu wa'annan abubuwa sannan sifa ta hudu alazina yuqimuna salata wanda kuma suka ce sifa ce al'ibada albadaniya gangan jiki tunda za a ganka ka je ka dauki wuta ka je ka kama ruwa ka zo ka yi alwala kana ruku'u kana sujada wannan gangan jikinka ne yake aiwatar da wannan ta haka kenan zuciyar mutum ita na bukatan nau'i na ibada gangan jikin mutum yana bukatan nau'i na ibada sannan wani mara zaka na min fikun kuma suka ce shi kuma ibada ce ta Allah madaukakin sarki amma ana kinta al-ibada al-maliya dukiya ibada ta dukiya dukiyarka kake amfani da ita wajen wato kenan bautawa Allah madaukakin sarki da haka yanzu a cikin wayannan da ibada ta gangan jiki da ibada ta ma dukiya da ta zuciya wane ne yafi daukar hazzi mai yawa na ta zuciya ita ce take da nasibul asad layan sha tunda sifofi guda uku duka wato kenan sun shafi imanin mutum da kuma wato kenan tawakkalinsa da haka Allah madaukakin sarki cewa la yafhamul mu'minuna hakan haka ne wa'annan su ne asalin muminai wanda suke da wannan sifa guda biyar don haka yanzu abin da ya kamata kowa sai ya je ya karanta wannan ayoyi ya ga aina huwa min ha yawa menene matsayinsa da wannan don muminai sukan yi haka sai su ɗauki siffofin su rika aunawa suna gwada kansu da shi suna gwada kansu da shi suna gwada kansu da shi kamar sai a cikin suratul furqan da Allah madaukakin sarki ce wa ibadur rahman alladheena yashina alal ardi haunan wa idza qatabahum aljahiluna qalu salaman والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما har zuwa inda yake cewa karshen karshen sufa yake cewa ulaika jazawna al-ghufrata bima sabaru wa laqawna fiha tahiyatan wa salaman ana an kawo sifofi da yawa na ibadur rahman to kai kana cikin ibadur rahman ko baka cikin su sai ka je ka dauki sifofin duka ka jere su ka ware su yamshuna alal ardi hauna zaka ga tafiyar ka a ban kasa ya kake yin ta sai ka karanta irin tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai akwai sifar tafiyarsa da yake baya gudu gudu baya kuma wato kenan langwabi ko idza qatabahum aljahiluna qalu salaman duk lokacin da aka ce jahilai sun maka wani abu da dugun zuma maka rai me kake yi kai ma zaka taso ne a daku ko kuma a'a zaka cikin shiga cikin qalu salaman sai ka koya wa kanka ko yabiduna rabbihim sujadan wa qiyaman kai ma kana yi idza baqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawaman kai ma kana yi alladhina la yahduna zura wa damaru bil lagwi walladhina la yad'una ma allahi ilahan akhara akwai shirka a cikin lamarinka wala tuna nafsa lati harama allah illa bil haqqi kana rike wannan wala yazunun har ka tuna dukkan ka abin to duka wayannan sifofi sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ka auna ko kuma cikin kadab lahal mu'minuna da Allah madaukakin sarki kawo siffan mu'mini wani sai su dauki wannan sai su rubuta wannan siffofin Allah madaukakin sai kad ablahal mu'minun mu'minin sun rabota sai ka zo ka ga sifofin sai ka zo ka karanta su ko kuma innal insana kulika halu'an idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'an ila almusallin sai allazina wa sai ka dauki wa'annan sifofin sai ka rubuta su wannan sifa kaza wannan sifa kaza wannan sifa kaza a cikin wa'annan ko dai ka dauki wannan ko innamal mu'minuna alladhina idza zikra Allahu wajilat qulubuhum ko ko ka jaccan tabaraka alladhina dhalla al-furqana ala abdihi ka dauki wannan ko na kada Allahu al-mu'minuna ko na sa'ala sa'ilun ko ko duka hada su sai ka fito da sifofin sai ka rika bi kana aikata su a aikace kana aikata su a aikace to sai ka ga kasi fatu alal akalla zaka zama cikin fata shabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kiram kiram sai ga Allah madaukakin sarki ya kai ku wani matsayi wanda baka tsammani don ana yi ne ana kokari ne ana kamantawa Allah ce ulaka humul mu'minun haqqan ko wayannan sune asalin mu'minai lam darajatu inda rabbihim suna da wasu darajoji wato kenan a gurin ubangijinsu Allah madaukakin sarki ya ware musu wato darajoji na musamman ya ware musu matsayi in an ce daraja shine manazil wa makamat matsayi wato kenan matsayi masauki masauki masauki da matsayi matsayi wa darajatin fil jannati a cikin aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yake cewa hum darajatin inda rabb inda Allah ko wallahu basirun bima ya lahun daraja inda Allah ko wallahu basirun bima ya amaluna Allah madaukakin sarki yace su kansu darajoji ne ko suna da darajoji matake matake kowa da nasa matsayin gwargwadon yadda ka aiwatar da waɗannan ayoyi ka zana su kai timetable ɗinsu kake bin su ɗaya bayan ɗaya kake ƙoƙarin kwatantawa gwargwadon wato kenan darajar ka a gurin Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki wato kenan basirun yana kallon duk abin da yake faruwa duk abin da yake faruwa bayan wannan daraja da za a ba su wato kenan ma'anar darajar shine mun ce aljanna mataki mataki mataki mataki ne in mutum ya shiga za a riga daga shi sama lifta ne lu iyaka aikin ka sai a tsaya a nan a wannan fulo din zaka samu abin da ɗinka kamar yadda yake faruwa yanzu kaje ka irin international hotels nan hawa hamsin ko sittin ko 70 eh number da aka baka in ka zo dama tun daga da zaka yi typing number lifta za ta daga su tana iyaka floor number 5 in anan ne sai ka tsaya anan sai ka fita sai ka je ka room number kaza shikenan sai ka shiga abun ka nan ne iyaka naka wani kuma sai ya je floor number 10 wani number 20 wani number 25 har 50 har iyaka yadda wata kenan abin yake zai zai karshe to kamar haka ne a iyaka wannan darajar sai kuma ka nomi room number naka to already Allah madaukakin sarki ya riga tsara irin wannan wato kenan a gare su bayan wannan Allah ce wa mafiyarta akwai gafara ai ya gafara lahu Allah madaukakin sarki zai gafarta musu a sayi'at munanan ayyukansu wa yashkuru lahum alhasanat duk aikin da suka yi na alkhairi Allah madaukakin sarki zai gode musu akai malam da haka ke cewa lahum darajatun dan ai ana nufin wato kenan yan aljanna babuhum fawqa ba'd shine kaman beni kenan wasu na nan wasu na nan wasu na nan wasu na illa iyaka bambancin sa da na aljanna shine kowa nasa a daraja darajar ma kowa nasa gidan mustaqilli ne da kansa ba ba ruwansa da na kowa ba ba hade ke da na kowa ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya tanada musu wannan wa magfiratun wa rizqun karim Allah ya tanada musu arziki shine abinci na karinci abinci na mutunci babu yunwa a cikin aljanna ko babu kishirwa a cikin aljanna babu matsala a cikin aljanna ba a kashi ba a fitsari ba a haila ba a kaki ba duk wani abu babu duk abin da ka ci kawai gumi ne zai fice a jikin ka shikenan magana ta mutu to mu je azrama
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصابون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يئدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليهك الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون Allah madaukakin sarki yace kama akraja kama akrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kaman yanda ay kafu bi ma'ana misal misalin yadda Allah madaukakin sarki ya fitar da kai daga cikin gidanka ya Muhammad bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina to lalle wasu daga cikin jama'a da mu'minai lakarihu suran su suma baya ransu wato kenan baya so abinda wannan aya take nufi ana ba mu tarihin abin da ya faru ne a yakin badar a yakin badar Allah madaukakin sarki ya kaddara badar za ta faru yakin badar din shine farkon yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikai a ban kasa baki dayanta kuma zai zama shine wato kenan cornerstone na ci gaban addinin musulunci da yadda za a ɗaukaka shi a cikin duniya da yadda kafirai za su fahimci cewa musulunci ba kan wallasa ba ne to amma duk da haka sai allah maɗaukakin suke tsara shi ta wata hanya tsari shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa mutanen makka sun tafi kasuwanci sham sun ɗabi kuɗi mai yawa sun tafi sun je sun sayo kaya suna dawowa shugaban wannan rinduna shine abu sufyan da kansa kuma kowa ya san yadda sahabbai suka yi hijira a makka ba kai saka ɗebo dukiyarka ba ka bar gidanka ka bar gonarka ka bar shagonka ka bar komai haka za ka zaro jikinka tsingalin kularinka ka tafi madina saboda imani kowa ya san wannan hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina abubakar haka suka fito sai da sakamakon fulan ne daga baya aka kawo musu abin hawa da sauransu to da haka sun bar dukiyarsu a makka su ga mutanen makka sun dauka sun ci bulus annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai ya ce to jama'a na ji labari wa'annan mutanen sun tafi ba za mu amfani da wannan damar mu datse mu kwace kayan a madadin namu da yake makka yake gurin su suka ga sun ma sun ci bulus ba mu ma mu ci bulus ba shikenan sai suka ce to a ce shikenan mu fita mu fita mu fita eh ya kamata a je a tare su don haka sai suka shirya za su je su tare su kafin wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam din Allah ya nuna masa a mafarki cewa ga jama'a guda biyu na mutanen makka wannan dauke da kayan dukiya daga sham wannan dauke da kayan fada mashi takwabi gariyo barandami kibiya addame da sauran kayan yaki wayannan gayyasu guda wayannan kuma gayyasu guda amma farki Allah nuna wasu sai ce wasu zan baka daya cikin wayannan daya daga cikin wayannan zaka ce nasara akan za a baka don haka da ya fito shine sai ke ga musu ga abin da ya faru kuma Allah ya mun alkawarin daya daga cikin zan ci nasara ko akan wayannan masu kayan fadan nan ko akan wayannan masu kayan kudin nan ina ne dan falaushi laushi wurin dukiya ko sai ta muje mu tare wa'ancan aka ci shikenan a fita yanzu kaga tare da dukiya za su je ba yaki za su je ba inda yaki za su je za su tafi da kayan fada mai yawa amma tun da wa'annan ne na farko ba su da yawa da su ɗari uku da goma sha uku ba na biyu kuma kayan fadan su ba mai yawa ba ne to shine Allah maɗaukakin sarki a nan yake ba da labari bayan sun fita din sun je ashe abu safiyan da ya ɗauko wannan rindinar ya samu labari muhammadu ya fito zai tare sallallahu alaihi wasallam ta haka sai ya ɗauki wani ɗan haya sai kewaya da shi ta wani guri ta haka ba da a rutsa su ba su kuma mutanen baka sai suka samu labari ce to fa muhammadu ya fito sallallahu alaihi wasallam zai tare muku dukiyarku ta haka su kuma sai suka ɗebo kayan yaƙi sai suka fito wannan dai sun tsira ko najatul ir irin sun tafi sun tsira yanzu kuma ga masu kayan yaki sun fito kuma dama Allah ya ce zai baka eh da dai fatai dayan guda biyun nan to anan ne to wayannan sun tsira to wayan saura wayannan kuma ga sun fito to ya zami sai suka ce a sai mu koma gida ba zai yi mu tafi mu tinkari wayannan mu dinda ba mu fito da niyan yaki ba da da mun fito da niyan yaki da za mu yi tanadi mai kyau wasu suka ce a mu tafi kawai to nan ne aka dan samu bambancin fahimta dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna fariqan minal mu'minina kaga yace wasu daga cikin mu'minai bai ce kafirai ba bai ce abin nan ba ransu baya so tace ba zai yiwu a ce muna 313 mutanen nan sun kai wajen wato kenan dubu uku mu muna 300 mu je mu tare su wannan bai daidai ba ba za a yi ba mu dai mu koma gida ba yakin muke tsoro ba amma ba da muka kai mu halaka ba mu koma gida a sake a sake sabon lale a sake shiri tunda dai ai yanzu ba mu haɗu ba ko ba dama mu koma mu sake ko suka ce a'a haka za a tafi haka za a tafi haka za a tafi su abu ayyub al-ansari suka ce haka za a tafi sayyidina abubakar yayi magana mai kyau yace a tafi din umar yayi magana uthman yayi magana ali yayi magana sauran manya-manyan sahabbai a cikin mutanen madina ma sa'ad bin zurara shi ma ya yi magana cewa lalle lalle kawai sai a tafi tunda Allah ya ciya mana alkawarin ɗaya daga cikin ɗa'ifata ne sai mu tafi din to shine Allah madaukaki zake ke cewa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun lalle wasu daga cikin mutane ransu mu'minai ransu baya son a tafi wannan gurin yakin amma ba dan tsoron yaki ba ko saboda la talqu aydikum ila tahluka yawwa suna kar aje ayi annihilatin din su gaba daya ya zama kuma musuluncin bai abin nan ba saboda haka Allah madaukakin sarki ke bada wannan labarin su kuma da Allah ya kawo tsarin sa na biyu mutanen maka da suka samu labarin cewa ai Abu Hurairah ya ayin Abu Sufyan ya janye irin sun yi ta wani guri daban Muhammad bai zai samu labarin su ba saboda haka sai suka ce a to shikenan tun haka ne me ne zamu je mu yake su a koma gida kawai wasu ka ce wallahi tunda muka fito irin su abu jahil irin su waye allah tunda muka fito sai mun tafi har badar mu je mu sha giya mata su mana waka su mana rawa mu je mu yaƙi muhammadu duniya ta san cewa ga ƙureshu da kwanta da kwarkwatanta saboda haka kara sa kire na mu ayyukan wayo ne wasu ka ce a su da tunda abin nan dukiyansu ta tsira su ba za su je ba don haka sai aka samu kamar dubu biyu suka zarge ta haka wanda suka tafo ba su fi dubu ɗaya da hamsin ba to shi ne allah maɗaukakin sarki ke ba mu labari a nan gudun kama akrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fito da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lalle wasu jama'a a cikin mu'minai wasu kenan ba duka ba ko lakarihuna ransu baya son aje ayi wannan yaki a wannan lokacin yujadilunaka sai sun zo sun gashi sun zo suna jayayya da kai fil haqqi akan al'amari na gaskiya ba'da ma ta bayyana bayan hujja ta bayyana musu hujja da ta bayyana musu shine me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya min alkawarin ɗaya daga cikin wayannan karafta dole sai na same su to wayannan sun tsere yanzu me rage wannan ne ya rage sadaka su din ne kenan aka yi mana abin nan aka za a je sai zaman ransu baya so za a tafi yakin ka anna ma yi saƙo na ilal mauti kamar kai ka ta irin kawai an sa su gaba ne kawai ku tambayi muje gudun da za a yanka ku za a kai su zuwa ga mutuwa kaga mutum zai zama tafi ransa baya so kenan ko hum yanzuruna alhali akan idan su an sa su a gaba ana tafiya da su za a kaka mutanen da aka ce to wani an yanke musu hukuncin kisa a kai su bayan gari firing squad a ji a sami sojoji a harbe su to lokacin da ake tafiya da su dinna ya kake tsamanin yanayin tafiyar su daga duk waɗanda suke da ganin cewa bai kamata a ji ai wannan yakin ba don za mu je mu annihilating din kanmu ne ransu baya so haka ake tafiya sai Allah ce wa iza irkumullahu ka tuna ya Muhammad lokacin da Allah madaukakin sarki yayi muku alkawarin ihda da'ifataini ɗaya daga cikin waɗannan jama'u guda biyu ko wancan masu kayan masarufi ko kuma yana masu kayan fada an na halakun cewa ɗayar ta kushe Allah ya muku alkawari ta kushe ko to amma ku mumine wato duna an nagara za ta shagwata ta kuna lakum sai kuna fatan wadda ba ta da kayar ma mana a shauka kaya ko wadda ba ta da kayar mai bulus din ta zama abin da saboda ɗabi'a ne namu da 'ya'yan adam ko yau muna son sauki a rayuwa muna kuma son dukiya saboda haka sai zama kowaccen wadda batta da kayar ne kuke so ta kasance takun amma shi kuma Allah yuridullahu an yuhikkal haka Allah shi ko so yake tabbatar da gaskiya da haka ba tsaka ya tsara ba ba a nan ɗin gizo yake sakar ba yana so ya tabbatar da gaskiya ne bi kalimatihi da kalmarsa wa ya da'u dabiral kafire ya yanke bayan kafire daga yanzu ba sun ce za su je badar ba abu jahal ya ce wallahi bara mu koma ba allah sai mun je badar mu je mu sha giya mata su mana kiɗa su mana rawa mu hole larabawa daga yau su san ƙureshi ta fito don haka ba za a sake rena mu ba ba za ta zalu ta habuna larabawan duniya ba za su gushe ba suna jin tsoron mu a ƙureshi za a yi mana wannan rashin hankali za a mana renin wayo sai mun tafi to ashe Allah maɗaukakin sarki so yake yanke ƙarshen maganar wannan ƙabilancin nasu na na ƙureshawa haka Allah maɗaukakin sarki ya sihiriya lihiqallahu alhaqa wanda kuma Allah ya tsara shi ne don ya tabbatar da asalin gaskiya wa yubtilil batila kuma wato ke barnatar da barna walau karahal mujrimuna koda wato kenan mujrimai wato kenan ba sa so don haka kuma karfa manta a lokacin a lokacin kutuba alaikum alkitalu ta sauka eh kutuba alaikum alkitalu wadin Allah da yake cewa kutuba alaikum alkitalu wa kurhan lakum wa sa anta kurhan wa sharrul lakum dama Allah madaukaki yace an farlanta muku yaki ko amma ranku baya so ranku baya so kuma ba dole ne sai abin da ranka yake so shine alkhairi a gare ka ba wani lokaci za ku so abu ya zama ba shi da alheri wani lokaci za ku iya son kin abu ya zama kuma shine mai alkhairi don haka Allah shine yake da sanya ba da masaniya ku kuma ba ku da masaniya yawwa saboda haka shi yasa daga cikin sifar mumini kullum yakan ba wa Allah zabi Allah sa haka shi yafi alkhairi musamman abin da ya riga ya faru ko kuma kafin ya faru Allah ka zaba mu mafi alkhairi Allah ka zaba mu mafi alkhairi yawa saboda ya yana yana iya ya so abin da yake so ya zama ba abin nan ba kam hasana ladzatan lil mar'i katilatan min haythu la yadri anna summa fi dasani saboda ya ga abinci mai kyau ga nama ga komai da komai amma a sha ka guba ciki kaga rai za ta so ka ci amma da in an sa guba a cikin mutum ya ci mutuwarsa sau da za ka kuma abinda ba shi ne din ba sai ka ga kuma anan din ne wato kenan gizon yake sakar to mu je malam
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم to yanzu an karkata duk an yi ittifaki da wanda ransa yake so da wanda kuma haka yake ganin al'amarin ya kamata ya kasance ba duka an karkata yanzu an kama hanya za a yi a jatari a tunkari wato kenan mutanen makka su kuma sun fito batsaran girman kai da ji da kai da isa da nuna kafafa ga kayan yaƙi ga kome su kuma sun fito su ma suna tafiya to bayan an je an shaya daga ga yadda ƙurishawa suka tsaya a can ga yadda mummini suka zo suka tsaya a nan gurin to a lokacin allah maɗaukakin sarki kica in sassi ta yi suna rabakun ko tunda lokacin da kuke neman agaji wato kenan a gurinku musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi kankan da kai ko yawa yayi ta kankan da kai har daga cikin addu'ar sa yake cewa ya Allah ka taimaka mu Allah ka taimaka mu Allah ka taimaka mu ya Allah idan aka kashe wa'annan yan jama'a to fa bauta a gare ka kuma abin kasa ya riga ya kare ya riga ya kare ba za sake bauta maka in tuktal hadhihi al-isaba lam tu'bad fil ard ba za sake maka bauta a ban kasa ba saboda su ne waɗanda za su kafa jigon bautar ga ubangiji yana addu'a yana addu'a an ce har alkyabarsa a sakamakon daga hannu sama tana faduwa a ƙasa kai har sai da suka sai da baka ya daukar alkyaban ya rafta ya masa ya ce masa hasbuka mana shada rabbika wannan magiya da kake ubangiji ta yi saka ai Allah ya riga an sa maka karka ji komai karka ji komai kaga Allah mu dauki sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce idza arada Allah idza arada Allah amira bi khairin ko in Allah yana nufin shugaba da alkhairi ja'ala lahu wazirin salihun sai Allah ya sanya masa mataimaki salihi idan zai aikin alkhairi a anahu sai ya taimaka masa in kuma zai aikin da ba daidai ba zakarahu sai ya tunatar da shi ba haka ranka da ba haka kamata a yi ba ga yanda za a yi ga yanda za a yi waziri na gari kenan ko da zarar kuma ya ce za a yi aiki kaza kaza kaza sai tabbatar sarki ya ce a yi kaza kaza kaza kaza ya to ya matsa ya ga an yi wannan aiki alkhairi kaga ya taimaka masa da haka zai na bakare ya ce masa kwantar da hankalinka hasbuka manashi da turabbika wannan magiya da kake ubangiji ya isa Allah ya riga ya ansa addu'ar ka kawai to wannan addu'ar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake alhin ita ne Allah yake tana mana ku tuna lokacin da tastagithu na rabbakum kuke neman igafa shine taimako a gurin ubangijinku ana son mutum musulmi kullum ya zama taimakon da zai nema ya zama daga gurin ubangiji ne ana kiransa igafa ba a neman taimako musamman da mutumin da bayi da rai ba zai iya taimaka maka ra ba a neman taimako ana neman taimako a gurin mutum akan abin da shi mutum din zai iya miƙo min abu kaza zai iya miƙo maka taimaka min da abu kaza zai iya taimaka maka yi min abu kaza zai iya yi maka wannan taimako a gurin a gurin dan adam babu laifi akan wannan amma cikin abin da ba shi da haƙƙi a kansa sai Allah ne yake da haƙƙi a kansa to wannan ba a yi in an yi hakan nan shirka wato kidan za ta iya shiga cikin sa kaga Allah madaukakin sarki ya nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam a wannan halin na kakani kai ubangiji yake nema fasa jaba lakum sai Allah madaukakin sarki sai ya amsa muku Allah okay kuna neman taimako eh ko ko 300 na da 13 a ba matsala Allah ya ce zan taimaka muku animu middukum wallahi zan karfafe ku in an ce almadad shine reinforcement a kawo muku dauki a kawo muku agaji a kawo muku dauki a kawo muku agaji shine wato kenan madad kenan Allah ya ce inni mumiddukum wallahi zan taimaka muku zan agaza muku bi alfin minal mala'ikati mala'ika dubu mutanen maka mutum nawa ne dubu go da kwaya hamsin to kuma zan ba ku mala'ika guda dubu kowane mutumin maka ɗaya mala'ika ɗaya sannan mutum hamsin ɗin kuma ku ɗari uku da goma sha uku sauran ku sai ku ƙarasa da su murdifin mala'ikun ma kuma murdifin ɗaya bayan ɗaya kace yau tarjifin rajifa tadba'uha ar-radifa wanda kamar ka goyo mutum a bayan mashin sai a ce radifahu aka ce mu'azu bin jabal ya ina bayan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ya ce wa ma'az bin jabal radifuhu ai yana kutarna a bayansa so daga wani mala'ikan ya zo ta bayansa wani mala'ikan zai zo wani zai zo sun yi layi haka wato kenan za su tafi Allah ba da kugin sarki zai turo su su zo su za su yi overseeing ne in suka ga za a cuci musulmi sai su dan taimaka in kai arne ka kawo zaka abin da sai su dan tare ba ma abin nan ba ka san ba kufi in bane da mutum da mala'ika ka yau sun zo suna dan lura ne ne ko kuma kai musulmi saka ga zaka yi kuskure zaka saro zai yi sama karnan zai haka sai su lankwasa takobin naka dan ya kasa sai ya fille haka suka haka suka dinga taimaka musu Allah madaukakin sarki ce zan taimaka muku da mala'iku wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum Allah bai sanya wannan ansa addu'a ba face albishir ne a gare ku Allah ya sanya wannan din Allah ya ce zan taimaka muku din albishir ne wato da kenan a gare ku sannan wal tadima inna bihi qulubukum zuciyanku mata zukatanku su samu nutsuwa cewa ba mu matsala a wannan yakin a je a gwabza Allah ya ce yana tare da mu yanzu kaga yakinin su zai tabbata cewa Allah madaukakin sarki yana tare da su a cikin wannan abin din amma duk da haka ya kamata kusancewa ma nasara illa min indillah taimako baya kasancewa face a gurin Allah madaukakin sarki babu taimako wanda ya fi taimakon Allah madaukakin sarki babu wani taimako wanda ya fi taimakon Allah madaukakin in Allah madaukakin sarki ya taimaka maka to kai ne taimake idan Allah in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakzulkum faman dhalla zai yansurukum min ba'di in Allah ya taimaka muku ba mai cin nasara akan ku amma in ya tabukar da ku to ba zai taimaka muku ba Allah ba banda Allah ba abin da sadaka shi yasa sayyidina Umar yake cewa mu musulmi la nuqatilu an adadin wala udadin ba ma yaki saboda muna da yawa ko kuma saboda muna da kayan fada a'a muna yaki ne saboda addini mun yarda Allah zai taimaka mana shi yasa ko mun karancin musulmi ba a taba yin yaki a duniyar nan ba a taba yin yaki a duniyar nan ni dai cikin abin da na sani zaka samu cewa ta yadda zaka samu cewa musulmin shiryayyen yaki ya zama musulmin da arnan ɗaya suke ba ma sai dai arnan sun fi sun fi sun fi idan ya zama daidai ne arnan ba za ma su yadda a yakin ba ballantana a ce musulmin sun fi su ya ai guduwa za su yi duk inda ka ji an yakin nan to za ka samu arnan sun ninninka musulmi saboda ka karfin hali ne na musulmi da taimakon na Allah madaukakin sarki yake sa suke zuwa wato kidan su yi wannan dauriya su je su yi wannan yaki din don haka Allah yake cewa ومن نصر إلا من عند الله taimako ba wani abin da ke taimako sai dai in daga gurin Allah madaukakin sarki yake inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki azizun buwayi ne hakimin kuma gwani ne aziz ya buwayi kowa ya san duk inda kuɗa kuɗar abubuwa suke da ka wani hauka kawai suke ta yi Allah kuma hakimin gwani ne ya san yadda zai tsara abin ta yadda ba za a samu lansis ba yawwa to mu ji Allah wannan إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربد على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوهي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد الإكاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النير
الله مرحبا كده izi ga shi kuma nu'asa ka tuna ya muhammad lokacin da wato kenan gyangyaɗi yake lullube ku gyangyaɗi ka tauji wani abin mamaki mutum a filin yaƙi yana bacci eh ka tuno lokacin da wannan abin ya faru wannan kuma ya faru ne lokacin da suka zo an shaya dagar ga arnan a can ga su ko musulmi a nan gurin sai allah maɗaukakin sarki ya sauko musu wani kwanciyar hankali ya zama ba sa ma tsoron yakin yanzu kowa ma in kai minti biyar baka masa magana ba sai gashi bacci yake yana yin wato kenan gengedi wannan kuma amanatan minkum minhu amana ne daga gurin Allah madaukakin sarki ya ba ku da dama zuciyar ku ta dan natsu don duk inda mutum yake bacci kun ga likitoci da zaran kana da damuwa mai yawa yanzu sai su dura maka allura kwanta kai ta bacci to zaka dan samu natsuwa kenan zaka zama a bit calm zaka natsu to haka ne Allah madaukakin sarki sai ya sa musu bacci ba a sa musu mai suna abin bacin nan ba diazepam ne ko menene babu diazepam babu diazepam Allah madaukakin sarki sai ya sanya musu wato kenan abin nan din nutsuwar da har ta kai ga suna bacci kaga zaka fahimci cewa ba karamin mu'jiza ne a nan gurin ba da Allah ya rufa sahabansa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam asiri akan wannan lamarin ga mutane sun kai sama da dubu sun yi kanku ko ba ku ɗari uku ba kuma ba filin yaƙi kuma kuna bacci eh ai ba ƙaramin kwanciyar hankali ne za ta kawo wannan ba wa nazzala alaikum minas sama'i ma'an ku tuna ko lokacin da Allah ya saukar da ruwa a kanku ai wato abin da ya faru shine lokacin da suka zo filin badar ai anan ne za a yi yakin da suka iso filin badar sai zama sun riga kafiran isowa suka ba can suna cewa sai mun je har badar ba mu sha giya mai rawa mu yi menene menene da sauransu to musulmin sai Allah fara kawo su badar da suka zo sai suka sauka a wani guri da suka yi kamfin a nan wani sahabi sai ya ce ya rasulallahi wahayi ne mu zauna a nan ko dabaran yaƙi ne sai ce dabaran yaƙi ne sai ce to nan ba dabaran yaƙi a nan sabon kuma Allah ce masa wa shawaruhun بالامر فاذا اذنت to saboda sai ce to me hikima yake ya za mu yi mu zauna a nan ga rijiyoyin badar a gabanmu suna isowa su zo su sauka a bakin rijiya mu muna gefe ai yanda za a yi shine mu tsallaka rijiyar rijiyoyin su zama a bayanmu sun iso sun yi tafiya kwana da kwanaki sun iso za su buƙaci ruwa to babu ruwa mun tare ruwan duk rijiyoyin ma abin da su kawai mubar kwaya ɗaya da zamu na sha duk suka binne annabi sasa yadda suka tsallaka suka sa rijiyoyin a baya suka ma binne su suka bar kwaya ɗaya wadda za su rika sha to inda suka tafi kuma sai zama nan ne ya fi tudu mun gane inda kafiran suka zo suka sauka kuma nan ne fi wato kenan gangare nan ne fi gangare kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo su wani hikima na taimako sun waye gari wasu daga cikinsu sun yi mafarki da janaba a jikinsu ba meye da sauransu sai Allah ya saukar da ruwa na sama a cikin wannan rairayin da ba a ruwan saman sai ruwan saman sai ya sauka shine wai nazala alaikum minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan shi suka yi wanka suka samu wato kenan natsuwa suka samu sanyin jiki kari akan wancan li yudahira bihi li yudahirakum bihi dan Allah bada kukin sarki zama ya tsarkake ku rusu wasu sun tari wannan ruwan a hakan din da dai haka suka wankan janaba ka san musulmi idan da janaba a cikin sa yakan dan ji wani haka kawai jikin sa irin ba dadin nan in ya shiga cikin mutane ma shi da kansa ba sai yana dan wani tsarge haka da tsarguwa sauransu amma da sun yi wanka fa kowa ya san yanzu za a tsarkake ke in sallah za a yi in ma me za a yi in ma mutuwa za ka yi a tsarkaken ka za ka mutu to Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ruwan daga wato kenan rahamansa wai zufa amkur jinsa shaitan Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ruwan dan ya tafiyar da wato kenan da tin shaitan daga garin in wanda yake jin da janaba a cikin sunzura janaban ta wanke in wanda yake jin da wani abin abin nauyi a jikinsa na ko ya yi fitsari bai samu ruwan kama ba tunda duk abin da rijiyoyi da sauransu suna kwaɗe kwaɗe ma an sa takunkumi a kanta ita ma dan sha ne to duka wannan Allah madaukakin sarki ya kawo musu wal yurab wal wal menene yarbita ala qulubikum kuma Allah ya saukar da wannan ruwan dan ya ƙara karfafa muku zuciyarku ku sake jin wani nutsuwa ku sake jin wani nishadi ku sake jin abin wa yuthabbita bihi al aqdam sannan ya tabbatar da digadigen ku ya ne ne tabbatar da digadigen da aka yi saukar da ruwan sama ai ruwa kan wai bature ya ce water find its own level haka ne sadaka automatically na tudu nan zai mai zai gangara idan ya gangara kuma inda ruwan ya taru a can kuma za ka samu ya fi salmando da santsi da tabo ya fi a yan gurin inda kafiran suke kenan shi kuma yashi nan da suke gurin da ya fi tudu to yanzu yashi idan a bushe ke takawa a cikin sai na dan bada ruwa matsala amma in an yi ruwa fa sai ya dandare sai ya dandare to saboda haka duk digadigen su za su yi tafiya ba yashin ba zai na takura musu ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara saboda haka sai zama wayo sabbita bihi al aqdam digadigen ku Allah madaukakin sarki ya tabbatar muku wato kenan da shi sannan sai Allah ya ki cewa izihi rabbuka ya Muhammad ka tuna lokacin da ubangijinka yake yin wahayi a wannan fili na yakin badar din Allah ya yi wahayi ilal mala'ikatu zuwa ga mala'iku su kansu mala'ikun da aka tuba an tura mala'iku ba murdifina daya ba daya ba daya ba da aka suka taho ba su din ma mala'ikun suna gurin filin yakin badar Allah madaukakin sarki ya musu wahayi ya ce musu anni ma'akum ni ubangiji ina tare da ku mala'ikun ku din ma kaga kenan mala'ikun ma an karfafa musu guya an karfafa wa mu'mine guya ko Allah ya ce inni ma'akum ina tare da ku don haka wa thabbitul ladina amanu masu imanin nan ku tabbatar kun taimaka musu su tabbata kar su gudu kar su ji tsoro kar kuma a samu wato kenan nasara a kansu to kaga wannan ma wani wani karin karfin guya ne su kansu mala'iku an karfafa musu da su taimaka wa mu'mine su taimaka wa mu'mine sannan Allah ya ce sa'ul kifi qulubil ladina kafaru ru'ba su kuma kafirai zan cusa musu tsoro a cikin zuciyarsu tsoro da haka kafin su iso ma kafin su iso ma maimakon su zo su ga mutum ɗari uku sai Allah ya wani hikimansa sai suka dinga ganin su ninkin ba ninkin saraka tsoro na farko kenan shi kuma tsoro da kake ganin sa wato kenan taimako na farko ne a mumini idan ka ji tsoro to hazima za ta zo ta hazima za ta zo wai wala ku a cikin yakin sa yake cewa ar-rijalul haqiqi haqiqiyun la yakjaluna hatta indal hazima mutane na gaske ba su nuna tsoro a cikin zuciyarsu ko yaki ya karya tsakar kansu to saboda haka su yanzu Allah madaukakin sarki ya ce zai sa tsoron a cikin zuciyarsu kaga kenan tsoron zai bayyana to su mu'mine kansu idan suka binci kafiran ma sun tsorata ai za su sun samu laka kenan ko su kuma kafiran in suka kai kai kai wannan ku za mu iya wasu yau fa za a yi rikici a gurin nan to kowa ya tsorata cikin zuciyarsa ta haka da zaran ya ga kofar rikici zai tunanin kofar guduwa kuma to wannan shi ma taimako ne sannan kifi gulbin ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi Allah yace zan san tsoro a cikin zuciyan kafirai saboda shirkar da suke yi shirkar da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu birru'bi basirata shaharin ko Allah ya taimake ni da tsoro tsoro kafirai duk inda nake daga nan inda nake tafiyar wata guda kafiri duk a tsorace yake kafiri duk inda yake yana jin tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma taimako ne na Allah madaukakin zaki shi ne wani malami ke cewa tasiru riyahu tasiru riyahu nasr shahran amamahu wa ada'uhu ma baina khawfin wa zullati iskar taimako tana tafiya ga wata guda gabansa saboda duk abokan gabansa suna nan tsakanin tsoro to tsakanin wato kima baina khawfin wa zullati tsakanin wato kenan tsoro da kuma wato kenan kaskanci saboda haka Allah madaukakin sarki ce zai jefa tsoro a cikin zuciyarsu kuma Allah madaukakin sarki ya jefa din dan haka yace ku malaiku fadribu fawqa al'anaki ku rika dan saran su ta wuyayen su wadribu minhum kull bana ku sari hannayen su ku sari wuya ku sari hannu wani daga cikin sahabbai yake cewa na gani da idona idan musulmi in ya tsara da takwabinsa sai kaga kai uku sun fadi shi ba kai ɗaya tsara amma sai kaga wato kenan kai uku sun fadi don haka wannan yana nuna cewa mala'iku sun yi involvement ɗin kansu a cikin wannan yaƙi din sun yi involvement ɗin kansu wato kenan a cikin wannan yaƙi din sun yi involvement ɗin kansu a cikin wannan yakin sahabbai da yawa sun ga irin wa'annan abubuwan ko kuma su ga wani suna tsammanin sahabi ne dan uwansu su kira shi wani kaza sai tabbata musu ba haka ba ba wannan bane a lokacin da aka je yakin badar yakin uhud kai an sari mus'ab bin umair a hannun dama tuta za ta fadi sai rike ta da hannun hagu aka sari hagun ibnu kuma ya ta ya sare hannun hagun din sai haka ya rungume ta sai sare dungulmin ma tutar za ta fadi sallah ka wani mala'ika ba kowane musulmi a kusa sai mala'ika sai zo ya dauka da sifa irin ta mus'ab kuma a nan da shi yayi ado irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shige dress ɗaya suka shi da annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa bai fahimci hakan ba a lokacin ashe mus'ab shi ya riga ya shahada can yace taqaddam ya mus'ab musab dan ya gaba kadan sai ga abu ke kawo yace ta kaddam ya musab sai ji yace lasta bi lasta bi musabin ba ni ne musab din naka ba kaga kenan Allah madaukakin sarki ya aiko mala'iku sun zo sun taimaka wato kenan a mumini a cikin wannan lokacin saboda akwai abubuwa da yawa da suka ana ce mana lokaci yayi wanda suka nuna cewa mala'iku sun yi involvement din kansu a cikin wannan yakin sun taimaka wa mumini zalika bi annahum shaqullaha abin da yasa Allah ya sa mu'minai suka ci nasara tare da taimakon mala'iku akan kafirai saboda su kafirai shaqullaha wa rasulahu sun wato tawaye wa Allah da manzansa sun sa wato kenan gaba da tsakaninsu da Allah madaukakin sarki gaba tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nisanci Allah ya zama sun yi baran-baran hanyar Allah daban hanyar su daban kuma ya shaƙiƙin Allah wa rasula duk wanda ya ware ya taware ya bar Allah ya bar manzansa fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah madaukakin sarki wato mai tsananin azaba ne daga cikin azaba da ya musu sai dai wannan abin da ya faru da su zalikum wannan kenan wannan kenan fa zuquhu Allah ce ku dandane su wa annal kafirina azaban nar kuma tabbas kafirai za su haɗu da azabar wuta ranar tashin kiyama wannan ce wani lokaci za mu dakata nan insha Allah نكتفي بهذا القدر ونتوكل على الله abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sallah ba mu ikon aika abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka yafe mana ka ba mu ikon gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi